الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar mai wanda ya daidai da daren goma ga watan rabi'un al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara 1428 daidai da 30 ga watan march shekara ta 2007 muna karatun littafin umdatul ahkam al-kubra ta al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi Allah ya gafarta mishi a yau za mu tashi a babi na bakwai inda yace babu takhlil al-asabi'i babin da ke bayani akan tsefe yatsun hannu da na kafa gaba daya shi yasa ya kawo da alifin da lamun a wajen kalmar al'asabi'u domin ta nutsar da ta shigar da dukkanin yatsu gaba ɗaya ma'ana a alwala ba yatsun hannu kaɗai ake tsatsefewa ba har da yatsun kafa ana tsefe su dalilin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suka tabbatar da haka الحديث الثالث والعشرون عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك daga salihin wanda yake bararren bawa ne na attau'ama ya ce daga sahabi abdullahi dan abbasin allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi ya ce lallai manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi qala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza tawabba'ata idan za ka yi alwala ko in kana alwala kamar yadda ne mana bayani a baya a ƙa'ida ta larabci idan iza ta taso fi'ili madi a gaba to tana fa'idantar da mustaqbal amma akwai istisna'at wato akwai wasu wurare da aka yi togaciya akan haka daga ciki su ne irin waɗannan halaye saboda abin da hali ya hukunta don ka ce iza tawabba'ata idan za ka yi alwala fa khallil asabi'a rijilaika yadaika wa rijilaika wato in za ka yi zai zama kafin ka fara kenan to ba haka ma'anar take a nan ba amma kamar yadda ya zo a qur'ani idza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi idan za ka fara karatun alqur'ani sai kai a'udhu billahi haka idza kuntum ila salati idan za ku tashi sallah faghsilu wujuhakum sai ku wanke fusakun amma nan da yace idza tawabba'ata idan kana alwala fa khallil asabi a yadaika sai ka rinka tsefe yatsun hannayenka warjilaika da kuma kafafuwanka akhrajahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa qala hadithun hasanun gharibun yace wannan hadisi kyakkyawa ne kuma hadisin ya zo ta hanya ɗaya ne ba sha kasa malam samir yace hasanun wannan hadisi kyakkyawa ne hasan rawahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya ruwaito shi a lamba hadisi ta 39 وابن ماجه ده الإمام ابن ماجه ألم حديثي تدريه ده أربعين ده بقوي wa Ahmad da Imam Ahmad a mujalladin farko shafi na 287 wal Hakim da al-Imam al-Hakim a mujalladi na farko shafi na 182 min tariqi Musa ibn Uqba ta hanyar Musa dan Uqba an Salihin daga Salih an Ibn Abbas daga Ibn Abbas bihi Ibn Abbas ya ruwaito wannan lafazin hadisi Malam Samir yace wa waqa inda al-Hakim a cikin riwayar Hakim sai sunan Salih din yazo Salihun ghairu mansubin sai sunan ya zo salih kawai ba a ce maulat tau'ama ba ba a danganta shi zuwa ga ainihin tau'ama din ba faƙala to sai shi al'imamul hakim ya ce salihun haza wannan salihu din nan da sunan ya zo mujarrad ba tare da nasba ba a zunnuhu maulat tau'ama ina tsammanin shi ne salih maulat tau'ama fa in kana kazalika idan abin haka yake falaisa min sharti hadha kitab to wannan hadisi ya zama ba shi daga cikin hadisan da suka cika sharaɗin wannan littafi na al-mustadrak ala sahihaini domin al-mustadrak ala sahihaini abin da ya faru al-imam al-bukhari da muslim suka rubuta ainihin littafan su malamai da suka zo bayan su waɗanda sun kai su imam al-bukhari ilimi ko kuma sun ɗara su sai suka gano wasu ka'idoji da su imam al-bukhari suka bi wajen rubuta littafan to al-imam al-hakim yana daga cikin manyan malamai waɗanda suka tsaya suka yi nazarin littattafan Bukhari da Muslim sai suke ganin akwai wasu hadisai waɗanda da ya kamata a ce Bukhari da Muslim su kawo su amma ba su kawo su ba shine sai al-Imam al-Hakim sai ya rubuta littafi ya sa mishi al-Mustadrak wa al-Sahihaini wato ƙarasa hadisan da ya kamata Bukhari da Muslim su kawo ba su kawo ba to shi ya ƙarasa kawo su to kun ga a ka'ida kenan dukkan hadisin da zai kawo sai in hadisin ya cika sharaɗin bukhari da muslim to shine da ya kawo wannan hadisi yake cewa to in har salih din nan shine salihu maulat tawama domin a cikin tashi ruwaya ta hakim ba a bayyana haka ba ice to in har haka ne to wannan hadisi kenan bai cancanta da in kawo shi a cikin wannan littafi nawa al-mustadrak ba sai ya ce wa inna ma akhrajtuhu shahidan sai ya zama kenan na fitar da wannan hadisi ne dan ya shaidar wasu hadisai ya kara musu karfi amma ba asalin shine hujja ba ina fatar mun gani qultu sai ne samiru na ce huwa maulat tau'ama lallai wannan maulat tau'ama din ne kama ja a inda al-baqina kamar yadda yazo a cikin riwayar sauran malaman sune al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Ahmad wa huwa kama qala al-Hafiz to in kace to in Salih maulat tau'ama din ne to menene halin shi mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ma'ana ana karban hadisin shi ko ba a karbe sai malam Samir yace to maganar dai kamar yadda ainihin al-Imam al-Hafiz ya faɗe ta ne ina fatar mun gane me yace ya ce saduqun shi wannan salih din mutumin kirki ne sai dai kuma ikhtalata bi akhiratin a ƙarshen rayuwar shi ya samu canji game da hadda hadda shi ta sauya faqala ibn adiy sai ibn adiy a ƙarƙashin haka sai ya ce la ba'asa bi riwayatil qudama'i anhu babu laifi ɗaliban shi na da in sun yi riwaya to babu laifi sai a karɓa wa qala fi talkhisi a cikin littafin at-talkhisul habir sai shi al-imam al-hafiz ibnu hajar ya faɗi a mujalladi na ɗaya shafi na 94 yace fihi salihun maula tawama a cikin wannan ainihin hadisi akwai salih wanda yake bararren bawa ne na tawama wa huwa da'ifun sai dai shi mutum ne mai rauni lakin hassanahu al-bukhari sai dai kuma tare da cewa mutum ne mai rauni amma bukhari kuma ya kyautata shi ya ce a'a mutumin kirki ne wato hadisin shi zai zama hasan to me yasa bukhari ya hassana hadisin shi sai ce li annahu wato shi salih din mutum ne mai rauni amma kuma hadisin hadisi ne kyakkyawa me yasa hadisin ya zama kyakkyawa sai ce li annahu min riwayati Musa ibn Uqba domin wannan hadisi yana daga cikin hadisan da Musa dan Uqba ya rawaito an salihin daga salih maulatu amani wa sama'u Musa minhu qabla an yakhtalita Musa ko ya ji hadisi ne ya koya a wurin shi salih kamin salih ya samu ikhtilafi idan aka ce malami mukhtalifi ne wato kwakwalwar shi ko hadda shi ta canza shine ana nufin a farkon rayuwar shi lafiyar shi kalau hadisin shi hasan ko hadisin shi sahihi gwargwadon yadda karfin hadda yake to da tafiya ta tafiya sai wata musiba ta same shi ko ta makanta ko rashin lafiya ko konewar littattafai ko wata damuwa wadda ta sa haddata shi sai ta lalace to sai malamai sai su tsaya sai su yi nazari da kyau idan ana iya tantance ɗaliban shi da suka yi karatu wurin shi kafin wannan matsalar sai a ce to duk hadisan su da suka ruwaito a wurin shi su kafin ya samu matsalar to hadisan su za a inganta su ko kuma za a kyautata su da gwargwadon yadda malamin yake tun farko idan kuma sun in in kuma sun kasance daga cikin ɗaliban da suka yi ruwaya wurin shi bayan ya samu matsala ne sai a ce za a raunana hadisan da gwargwadon hukuncin da malamai suka tsaye da shi idan ko ya kasance ba a iya bambancewa ba shin ɗaliban nashi da suka yi riwaya kafin da bayan haddashi an iya bambance su ba a iya ba aka kasa bambance su duk sun rikide da juna to duk inda aka ga hadisin shi kawai sai a ce wannan ba'ifi ne to amma ko da a irin wannan halin kuma ya zama ba'ifin saboda ba a iya bambancewa idan aka samu wannan riwayar aka samu wata riwaya ta zo daga wani wanda yake mudallasi ne wato wata riwaya mudallasa wanda mudallisi yayo ko wata riwaya mursala to irin wannan aka hada su sai su zama hasanin lughairihi ku kiyaye da za a kai matsayin da riwayar ainihin wato mukhtalif ba a iya bambance ta ba ko kuma an iya bambancewar amma kuma ta fada cikin waɗanda suka yi riwaya wurin shi bayan ya samu matsala an gane ko ana nan cewa hadisin to ya zama da ifi tun da wannan hanyar yake da ita sai kuma aka samu ga wani ya ruwaito hadisi mursal irin wancan ko makamancin wancan to aka hada su sai zama hasanin lughairihi da za a yi maka tambaya a ce maka ta wace hanya ne hadisin mukhtalifi yake inganta a aiki da shi ko yake kyautata sai ka ce ta hanya biyu hanya farko ita ce in aka samu wanda ya ruwaito hadisi a wurin shi ya ruwaito ne kafin ikhtilafi hanya ta biyu ita ce in aka tabbatar da cewa wanda ya ruwaito ya ruwaito ne bayan ikhtilafi amma kuma hadisin ya zo ta wata hanya mursala ko makamanciya haka to in aka hada sai zama hasanu ina fatar mun gani shi ne sai yake cewa shi Musa dan Uquba ya ruwaito hadisi a wurin Salih ne kafin ya samu ainihin wato kafin shi Salihu ya samu wannan matsala din qultu sai ni samir nace to a ƙarƙashin haka wa huwa sahihun bi shawahidihi wannan hadisi ingantacce ne in an hada shi da wasu hadisai waɗanda ba su yi shaida shi kal hadisi tali kamar hadisin nan mai zuwa hadisi na 24 na cikin wannan littafin zai zama daga cikin hadisan da ba su yi shaida wannan wanzur nasikh al hadisi sai ce ka duba littafin nasikh al hadisi wa mansukhihi a cikin shafi na 128 zuwa 129 na al imam al hafiz ibn shahina Allah ya taimaka to ga hadisin na 24 malam yace al hadisin rabi'u wal 20 hadisi na 24 an al mustawrid wa an al mustawrid ibn shaddad qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره daga mustawrid dan shaddad qala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idza tawabba'a idan yana alwala yadluku asabi'a rijlaihi yana ainihin ciccu da yatsun kafafuwan shi bihin sarihi da karamin yatsan shi wato wannan yatsa dan karami dan kurya da ake cewa to annabi yana bi yana sassakuce tsakanin yatsun shi na ainihin kafa yana ainihin ciccuda su alwala ina fatar an gane ko dai hannun dama ya sakuci yatsun kafar dama hannun hagu ya sakuci yatsun kafar hagu ko kuma inda na daman ka sa ka sakuta gaba ɗaya ɗin yayi yadda ake sakutawar kamar yadda kullum in mun zo wuri irin wannan nakan so in kwatanta mana ba don ko don a gane yadda abin yake gashi kamar haka a aikace sa'ad da kake wanke ainihin kafaka alwala sai ka sa yatsan ka karami haka kana bi kana sassakuta tsakanin waɗannan yatsu na kafa din haka shine yadda ake insha Allah Allah ya taimaka to walaikun salam a dole sai da shi haka hadisi ya ce tambayar shi da yake sai da wannan yatsa dan na kurya din za a yi sakucen yatsun kafa din sai da shi shi ne hadisi ya ce ko to an yi bayani sai za a tambaya za a gama bayani kana bacci kenan na fata an gano tun da aka ce karamin yatsan shi kenan sai ya ce dalun ta wato akhrajahu al-imam abu dauda wa tirmidhi gashi a kasa sai malam samir ya ce hasanun rawahu abu dauda wannan hadisi kyakkyawa ne al-imam abu dauda ya ruwaito shi a lamba hadisi na 148 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a lamba hadisi na 40 daidai wa inda tirmidhi a cikin riwayar tirmidhi sai aka ce dalaka ku duba anan cewa idza tawadda ayyadluku ko alal mubari'iyya wato fi'ili mubari anan kuma sai ce da laka ya cuɗa wa qala sai tirmidhi yace hadha hadithun hasanun gharibun wannan hadisi kyakkyawa ne kuma wanda ya zo ta hanya daya la na'rifuhu illa min hadith ibn lahi'a ibn luhai'a ibn lahi'a lahi'a wato ina so in gyaran wasu suna kuskure suna cewa luhai'a ibn lahi'a alqadi tirmidhi ya ce wannan hadisi kyakkyawa ne sai dai ta hanya ɗaya ya zo saboda ba mu san wannan hadisi ba sai ta hanyar abdullahi ibn lahi'at al-qadi qultu sai ni samir nace lam yanfarid bihi amma kuma ba shi kadai ya ruwaito ba wato shi tirmidhi yana ganin cewa ibn lahi'a ne kadai ya ruwaito wannan hadisi sai samir ya ce a'a ba shi kadai ya ruwaito shi ba bal ta ba ahul lays ibn sa'ad akwai abokin imamu malik mai suna lays ibn sa'ad shi ma ya ruwaito irin wannan hadisi وعمر ابن الحارث ده عمر ابن الحارث ثم هو مروي sannan kuma ai kar a manta da cewa wannan hadisi fa an ruwaito shi ne min tariq ibn wahab anhu ta hanyar abdullahi ibn wahab anhu daga shi ainihin ibn lahiya din wa hiya riwayatun sahiha wannan kuma riwaya ce sahihiya abin da ya faru shi al-imam abdullahi ibn lahiya al-qadi alqali ne babban malamin hadisi kuma malamin fiqh a ƙasar masar sai gidan shi ya kone sai littafan shi suka kone sai ya samu matsala baya iya yin muraji'ar karatutukan da zai karanta sai zan in yazo yana karantarwa karatun yana rikidewa tsakanin nada da wanda yake yi yanzu to shikenan sai malamai suka ce to duk wanda ya karatu wurin shi kafin wannan matsala hadisin shi sahihi ne duk wanda ya karatu wurin shi bayan wannan matsala hadisin shi ba za a dauka ba har sai an tabbatar wanda kuma aka rikide ba za a iya bambancewa ba shi ma hadisin shi sai an tabbatar tukuna to shi wannan abdullahi ibn wahabin ya yi karatu a wurin abdullahi ibn lahi'a kafin abdullahi dan lahi'a ya samu wannan matsala to shahararren magana a wurin malaman hadisi ita ce dukkan almajirai da suka yi riwaya a wurin abdullahi ibn lahi'a idan ba guda uku ba to hadisin shi baya inganta hadisin su baya inganta sune abdullahi ibn mubarak da abdullahi ibn al-muqri da abdullahi ibn wahab sai dai kuma an samu ƙari al-imam al-hafiz az-zahabi a cikin littafin shi sai alamin nubala ya ƙaro wasu malaman waɗanda in Allah malaukacin sarki ya so za mu zo za mu sake samun irin wannan matsalar zan zo lissafo muku waɗannan ƙarin malamai waɗanda aka samu don haka ba su kaɗai ne ake inganta hadisinsu daga ibn rahi'a ba har akwai ƙarin wasu ina fatar an gane sai mana yace wa tafsilu zalika fi nasikhil hadisi bayani dalla dalla dangane da wannan magana yana cikin nasikhul hadisi wa mansukhihi a cikin lamba a wato shafi na 129 Allah ya taimaka waɗannan bayanan da na dan takaita mana sune abubuwan da Samir ya bayyana a cikin wannan littafi na'am a ta daman ya fi dacewa ai mutum ya fara tsefewa ainihin wato ta bangaren dama daga jikin kafar tashi wato ya faro daga yatsan da ke kusa da na karshe da wanda ke kusa da na karshen wannan tsakanin haka shi ya fi dacewa insha Allah to shikenan sai malam Abdul Ghani yace wa fi lafzin ibn Majah a cikin wani lafazi na ibn Majah yukhallilu asabi arrijlaihi bi khinsarihi annabi yana tsefe yatsun kafafuwan shi guda biyu bi khinsarihi da yatsan shi karami ga sha ƙasa ya ce sunan ibn maja za a duba lamba hadisi na 446 wal hadisi ya ce shi wannan hadisi wa in kana hasan al isnad ko da yake kyakkyawan isnadi ne da shi fa huwa sahihun sai dai kuma hadisin sahihi ne bi shawahidihi in an hada shi da shawahid waɗanda suka zo irin shi ko makamantan shi kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata jama'a an gane wannan da kyau ko wato isnadin kyakkyawa ne amma da yake kun ga ai an samu kyawawa kyawawa kyawawa har guda nawa aka samu a nan guda uku duk kuma matsala ɗaya suke karantawa ita ce mai tsefe yatsun kafa ko kuma dukkan su kowanne isnadi hasan ne kowanne isnadi hasan ne to in ka hada guda biyu ma kawai sun zama sahihun balle ka hada uku to irin wannan hadisin shine kyakkyawan misalin sahihun li ghairihi isnadin asali guda ɗaya hasan ɗaya hasan ɗaya ma hasan to in ka hada su uku sun zama sahihun ina fatar an gani Allah ya taimaka a karatun da ya wuce na je lambar na je lambar na je faɗin lambar hadisi da muka karanta din nan wato hadisin ƙarshe shine hadisi na 22 takhrijin da Samir ya da yace ainihin Abu Dawud ya ruwaito shi a lamba hadisi na 400 146 shine abin da yake daidai sai da na zauna ina duba a sanin abin Allah ya taimaka الحديث الخامس والعشرون حديث عشرين دبير وعن أنس وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل daga Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda Anas ya ce lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan yana alwala sai ya ɗibo ruwa tafi guda sai ya sa ruwan nan a ƙarƙashin haɓa shi wato ƙasan gemun shi fa khallala bihi lihiyatahu sai ya tsatsefa ainihin gemun shi wa qala kuma in yi haka sai ya ce haka za amara ni rabbi azza wa jalla haka ubangiji na mai buwaya da ɗaukaka ya umarce ni ma'anar wannan hadisi shine yadda kaga siffa alwala din daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ko da baka ga irin wannan siffar a cikin alqur'ani ba to yadda manzon Allah din yayi haka Allah yake nufi wannan dalili ne akan cewa ba a wadatuwa da qur'ani a bar sunna qur'ani ba zai wadace ka ba ka ce ba ruwanka da hadisi qur'ani ya ishe ka in kai haka ka kama hanyar bata saboda shi kanshi alqur'ani sunna ce ta ruwaito shi ina fatar mun gane dan haka duk abin da ka gani na alqur'ani kana buƙatar kafin kai aiki da shi ka ga yaya manzon Allah ya fassara shi a aikace ko a bayanance in ba haka ba ko sahabi ne kai sai kai kuskure tun daga sahabi balarabe gangaren almajirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je fassara aya alqur'ani sai ya kuskure da Allah madaukakin sarki ce fakulu yashrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl ku ci ku sha in azumi yau da daddare da daddare ku ci ku sha har sai kun iya bambance farin zare daga bakin zare sai ɗauko zarika guda biyu baki da fari sai sa ƙarƙashin matashin kai sai leko da su ta gefen matashin kai ya kulla kofa da wanda ya ci gaba da cin abinci har sai da gari ya rana ta fito ɗar haske ya cika ɗaki ya iya gane wannan fari ne wannan baki ne amma shi da kanshi kuma sai ya ce an ya fasar nan ta fa na gaba ta daidai ba sai dai ga annabi sallallahu alaihi wasallama irin fassarar da yawa ayar sai annabi ya dariya ya ce lallai matashin kanka yana da tsawo domin ma'anar farin zare da bakin zare shine ku ci gaba da cin abinci da daddare da watan azumi har sai kun iya gane cewa alfijir ya fito daga duhun dare to duhun dare din shine bakin zare farin zaren kuma shine hasken alfijir sai kun iya bambancewa kaga kinaya ce Allah yi shi sai dauki zahirin abin in ya zama sahabbai larabawa gogaggun larabawa waɗanda ke ɗaukar karatu da dumi-dumi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wa alqur'ani kuskuren fassara saboda ba su je an koya musu ba anya a yanzu wani zai ce kawai saboda ya iya larabci zai iya fassara alqur'ani daidai labudda sai an samu taimako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku koma ku karanta littafin manzilatus sunnati fil islam matsayin sunna a cikin addinin musulunci da kuma bayani akan cewa sunna ba za ta wadatar ba gaba da alkur'ani yanzu dangane da suturar sawa Allah madaukakin sarki cewa ya cikin alkur'ani qul man harrama zinata allahi allati akhrajaha li ibadihi wa tayyibati min arrizqi suturu na sawa masu daɗi masu ado da abinci wanda Allah ya halitta wa bayi waye ya haramta babu wanda ya haramta yanzu wannan dalili ne akan me dalili ne akan cewa duk abin da kaso zaka iya sawa ko amma sai wata ran manzon Allah ya dauko alharini da zinare wannan a hannun dama wannan a hannun hagu yana cewa waɗannan suturar haramun ne namiji ya sa halal ne kuma mata su sa to yanzu kaga wannan sunna ta zo ta rage fadin waccan aya yanzu ka dauki zahirin waccan aya zaka iya daukan alharini ka sa kai namiji ko zaka iya daukan zinare ka sa to amma kaga hadisi kuma ya zo ya ce haram ne maza su sa ashe kaga idan mutum ya ce qur'ani kadai zai aiki da shi bai hada da hadisi ba to ba a samu matsala ina fata an gane shi hadisi yana taimakawa wajen a fahimci ma'anar ainihin alqur'ani to sannan kuma idan mutum ya ce kuma zai ɗauki alqur'ani da hadisi zahirin su su kuma ya aiki da su ba tare da ya duba irin fassarar da malaman farko suka ɗauko daga annabi ba yaya annabi ya fassara qur'ani da hadisi akan ma'ana kaza idan mutum kuma ya ce zai ɗauki wannan ba tare da ya dubi fassarar da malaman farko suka ɗauko daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba to nan ma za a sake samun kwaba misali yanzu sallah alheri ko ce ko ba alheri ba sallah alheri ce domin hadisi ya zo sahihi cikin musnadul imami ahmad annabi yana cewa as-salatu khairun mawdu'un sallah alheri ne gashi nan ajiye ya ɗibiyar da kaso ishara kenan to yanzu shikenan mutum zai tashi ya ce bari ya sallah azhar raka goma tunda an ce alheri ne ɗibi kaga dole sai ya dubi sunna sannan yanzu mutum zai zo zai tahiyatul masjidi a masallaci tahiyatul masjidi za ka yi wani ma ya zo zai tahiyatul masjidi wani ma ya zo zai tahiyatul masjidi za ku iya haɗuwa ku yi jam'in tahiyatul masjidi ba za ku iya haɗuwa ku yi ba domin ne domin ba a samu wannan irin fassarar aikin ko bayanin daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا wanda duk yake saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shirya ta bayyana gare shi yake bin wata hanya wadda ba ita ce muminai suka bi ba babu shakka wannan mutum bata yake nema Allah yake to zai hada shi da abin da yake nema a nan duniya shine sai Allah ya bashi cikin bata din tunda abin da ya zaba wa kanshi kenan a ranar lahira kuma Allah ya saka shi wutar jahannama don haka idan za ka karanta alkur'ani da hadisi kai aiki da shi sai kuma ka duba fassarar malaman farko to malaman farko dinnan su ne ake nufi salaf don haka kai yanzu in ka zo ka ɗauki irin wannan tafarkin nasu sai a ce kai mabiyin salaf ne wato mabiyin tafarkin su ina ma'anar tafarkin su tsarin da suka bi wajen aiki da alkur'ani da hadisi shi kake bi ba wai asali su kake bi ba a'a tsarin da annabi ya ɗora su kenan sai kai ma ka zo kake bin wannan tsarin ƙarshe zai zama da kai da su wa kuke bi kenan kuna bin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kullum muna ƙara bayyana wa jama'a su fahimta salaf ba ƙungiya bane salafiya ba ƙungiya bace amma bayyanar da tafarkin da annabi ya aza sahabbai ne akai ma'ana kana cewa ne kai ba za ka bi tafarkin yan baya ba yan baya waɗanda kawai yadda suka so sai su fassara aya yadda suka so sai su fassara hadisi ba za su lura yaya annabi ya fassara ta ba yaya sahabbai suka ɗauko fassara hadisi kaza to yan baya su ne khalaf to duk wanda ya ce shi ba zai bi tafarkin da annabi ya aza sahabbai akai wajen fassara alqur'ani da hadisi ba to shi yake cewa khalaf to wanda ya bi irin wannan tafarkin daga baya shi yake cewa khalafi wanda kuma yace a zai tsaya akan tafarkin da Allah ya annabi ya dora sahabbai akai wajen fassara alqur'ani da hadisi to su ne salaf kenan shi kuma yanzu ya zama salafi kenan dan haka ku fahimta salafiya ba kungiya bace salaf ba kungiya bace tafarki ne na yadda za a bi take-taken da suka bi suka bi alkur'ani sai ka ce kai ma irin wannan hanyar za ka bi su ne salaf to kai da ka danganta kanka gare su kai kuma sai a ce salafi don an so yin jam'in ku da larabci shine sai a ce salafiya ko kuma salafiyuna ma'ana mutanen da suka kayyade wa kansu cewa irin fassara annabi da sahabbai za su bi wajen alkur'ani da hadisi jama'a kun fahimci wannan da kyau ku je ku karanta website ɗinmu salafiya.com ko salaf.org ko kuma salafiya.org ko kuma ka karanta sahab abin nan sultan.org duk za ka ga littattafai da bayanai makalat waɗanda suke sharhin waɗannan ko kuma salafipublications.com ko albani.co.uk ko bilbaz.co.uk ko ka karanta bukhari.com duk waɗannan za ka samu bayanai masu ɗimbin yawa waɗanda za su yi maka sharhin waɗannan abubuwan da ake bayani don ka fahimci manhaji ne wanda kai ma za ka iya bi ke ma za ki iya bi ko ma za ku iya bi kowa ma zai iya bi shine ka ce duk wani hayaniya da ta zo daga bayan annabi da sahabbai to ba ruwanka da ita abin da ya shafe ka kawai shine abin da annabi da sahabbai suka tafi akai shi za ka bi ina fatar an gani Allah ya taimaka to saboda haka haka al'amarin yake sai kun ga kun ga anan abin da ya kawai shine ya tsefe yi gemun shi ne amma kun ga da ya sa ruwa ya tsatsefe ma'ana an ka wanke fuskar ka so uku sai ka ɗibo ruwa na hudu sai ka zuba a gemun ka sai ka ciccuɗa haka to sai da wanda yake da wanda yake shagiri kuma fa babu gashi jiki shikenan sai sai hakura amma wanda yake da gemu lallai ne sai ya bi wannan tsarin don gashi annabi ya ce haka ubangiji na ya umarce ni wannan dalili ne akan cewa ɗibo ruwan a zuba a gemun a tsatsefe ba sunna ce mustahabbiya ba wajibi ne domin amru ne anan umarni ne wanda babu abin da ya sassauta shi ma'anar wannan ko da alwala za ka yi saɓi ɗai ɗai ɗai ɗai in ka wanke fuskar ka so ɗai ta wanku to sai ka ɗibo na biyu sai ka sa ka ka wanke in so biyu za ka yi haka to na ukun sai ka wanke gemun ka na fatar an gane sannan menene gemu shine gashin da yake fitowa daga inda gashin kai ya tsaya zuwa inda ainihin mahaɗarsu take a haɓa wannan shi ake kira gemu jama'a ba a rage shi da shi da saje da hana ƙarya duk ba a rage su ba a bi a datse su jama'a aske gemu haramun ne jama'a aske hana ƙarya haramun ne aske saje haramun ne ba a aske su a basu su sakata su wala haka hadisi ya zo cikin sahihul bukhari sannan dan fodiyo ya tabbatar da waɗannan bayanai a cikin littafin shi bayanul bida'i shaytaniyya allati ahdathaha an-nasu fil millati muhammadiyya bayanin bid'o'i na shaidan waɗanda mutane suka ƙirƙiro suka kawo cikin addinin annabi Muhammadu musamman waɗanda ake aikata su a nan ƙasar Hausa yace daga cikin bid'o'i da ake a nan ƙasar Hausa shine aske gemu jama'a aske gemu babu kyau haramun ne kai kuma dattijo karkace ɗanka ya aske gemu in kai haka ka muna na ladabi ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kayi wa manzon Allah tawaye baka kyauta ba dan san da yake shekara uku gemun ya fito mishi ya fito mishi ba to amma ka ga mace in gemu ya fito mata ita kuma dole ne ta aske shi bai halatta gemu ya fito wa mace ta bar shi ba sannan wani camfi na mutane da cewa wayan an ga mace da gemu dalili ne akan cewa mai ya ce to namiji shagiri shi kuma fa shi ma maye ne kenan duk wannan jahiliya ce jama'a wayan an ga mace da gemu wai wannan dalili ne akan wai mai ya ce saboda gemu ya fito mata to namijin kuma da ya kai shekara hamsin shi kuma shagiri fa ba gemu shi ma kuma maye ne wannan ba addini bane ba daidai bane amma in dai gemu ya fito mace dole ta aske idan kuma gemu ya fito namiji dole ya bar shi Allah ya taimaka Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yake cewa annabin shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukar maka da alqur'ani dan kai mutane bayanin abin da aka saukar musu shi yasa babban aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen alqur'ani shine ya karantar da alkur'ani ba tare da ya rage ko ya ƙara komai ba ya bayyana wa mutane ya yi aiki da alkur'ani ɗin sannan ya aza mutane akan aiki da alkur'ani ɗin duk yana daga cikin ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama wajen alkur'ani to dukkan malamin da ya zama malami ne na sunna dole ne ya karantar da mutane alkur'ani ya yi aiki da alkur'ani ya nuna mutane yadda ake aiki da alkur'ani kuma ya ɗauki mutane ya ɗora su wajen aiki da alkur'ani ɗin shine malami magajin annabi kenan kamar yadda hadisin Ahmad da Abu Dawud ya zo da isnadi sahihi da annabi yake cewa al-ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa to malamai sun gaji annabawa ne kadai don suna yin aiki na annabawa in suka zan ba sa aiki na annabawa to kuma malanta ta kare Allah ya kiyaye malam yace babu wudu'i marratan marra babin da ke bayani akan cewa ya halatta a alwala so dai dai dai dai alwala ba lalle ne a yi ta so uku uku ba kowace gaba zaka iya wanke ta so dai dai sai dai ka'idar wankewa so ɗayan ka tabbatar gaba ɗin ta wanku a na ɗayan idan har bata wanku ba to kuma wannan wannan na ɗayan bai yi ba sai ka sake wankewa الحديث السادس والعشرون حديثنا عشرين شدة عن ابن عباس رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ابن عباس يجي النبي يا الولاء سوء wato sau ɗaiɗai marratan marratan sau ɗaiɗai ɗaiɗai wato kowace gaba ya wanke ta sau ɗaiɗai ina fata an gwamu kaga larabci yanzu cewa marratan marratan din nan shi ya nuna cewa gaɓoɓin ɗaiɗaiɗaiɗai wanke su da ya ce tawabba annabiyu marratan ya ce kenan annabi ya taɓa yin alwala sau ɗaya bayan nan bai sake yi ba kenan amma da ya ce marratan marratan wato kowace gaɓa sau ɗaiɗaiɗaiɗai ina fata an gane da shi yace akhrajahu al-bukhari wa abu dawud wa tirmidhi al-imam al-bukhari da abu dawud da tirmidhi suka fitar da wannan ainihin hadisi kamar yadda malam ya faɗi a farkon littafin ya ce in ya zo fitar da malaman da suka ruwaito hadisin ko suka fitar ba zai faɗi sunan su ƙarara ba sai dai ya sa harufa in ya sa ha yana nufin bukhari in ya sa dal yana nufin abu dauda in ya sa ta yana nufin tirmidhi in ya sa qaf yana nufin qazwini ibn maja misali to in na zo ni nakan ce akhrajahu ne dan kai kai dadin abin yayi dadin fasarwa ba wai dan haka yake a rubuce ba gashi a ƙasa malam yace rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na 157 wa abu dauda da al-imam abu dauda a lamba hadisi na 138 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a lamba hadisi na 42 hadisin da muka makaranta a ƙarshen wancan babin takhrijin shi sai malam yace sahihun bi shawahidihi yace wannan hadisi ya inganta da hadisan da za su yi shaida shi رواه أبو داود يكي الإمام أبو داود يرويتوش ألم بحديثي ندري داود أربعين دبير وانظر البلوغ سيتي كجي كدوب بلوغ المراني لم بحديثي أربعين بلوغ المراني من تخريج شي سمير الله يتيمك الحديث السابع والعشرون وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا أخرجه الترمذي وابن ماجه jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin alwala so ɗai ɗai ɗai ɗai ya kuma taɓa yi so biyu biyu ya kuma taɓa yi so uku uku al'imamu tirmidhi da ibnu majah su suka ruwaito wannan hadisi a ƙasa sai malam samiru ya ce da'ifin sai dai kuma hadisin mai rauni ne rawahu tirmidhi al'imamu tirmidhi ya ruwaito shi a lamba ta arba'in da biyar wa ibnu majah da ibnu majah a lamba ta ɗari hudu da goma min tariqi sharik ibnu abdullahi an-nakhai ta hanyar shariku dan abdullahi an-nakhai an sabit ibn abi safiya daga sabit dan abi safiya kala yace qultu li abi ja'far nace wa malami na abu ja'far haddathaka jabirun jabirun ya baka wani hadisi cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kaza kaza fa zakarahu ya ambace shi wa zada sai kara da cewa kala na'am sai yace eh qultu sai shi malam samir yace qultu sai nace wa sharik shi sharik din nan da aka ce ya ruwaito hadisi kasirul galat mutum ne mai yawan kuskure kama kana tirmidhi kama yadda tirmidhi da kanshi ya faɗa haka walidhalika khalafahu waki'un dan haka waki'u ya saba mishi farawahu an sabit sai ruwaito hadisin daga sabit falam yadhkur illa falam yadhkur illa marratan marratan a tashi riwayar ta shi ainihin wato waki din sai ce marratan marratan kawai bai ce wa marrataini marrataini wa salasa marratin wa salasan salasan sai ce rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito wannan riwaya ta waki'u a lamba ta 46 wa sammata illatin ukhra sai samir ya ce akwai kuma wata matsalar daban ga wannan hadisin kaji dai matsalar farko ita cewa sharik dan abdullahi ko to me ce matsala ta gaba sai ya ce wa hiya da'afu sabit ibn abi safiya sabit dan abi safiya din shi kuma mutum ne mai rauni har yau shi ma don haka wannan hadisi kaga yana nan dai a riwayar ta farko ta bukhari cewa marratan marratan الحديث الثامن والعشرون حديثنا عشرين تقوس عن أبيد بن عمير عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال هاك هذا وظيفة الوضوء أو قال وضوء من لم يتوضأ لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأ أعطاه الله كفلين من الأجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي abinda wannan hadisi yake cewa shine daga Ubaidu dan Umar shi Ubaidu dan Umar din gashi a ƙasa mala yake cewa shine Ubaidu dan Umar ibn Qatada al-Laysi Abu Asim al-Makki قال الإمام مسلم إمام مسلم يتي ولد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أزامن أن نبأ أكا في شي وانا متو وعده غيره من كبار التابعين wani malamin wanda ba muslim ba shi kuma sai ya ce wannan mutum yana daga cikin manya-manyan tabi'ai kana qaf ahl makka yana daga cikin masu wa'azi na mutanen makka mujma'un ala qissatihi ala fiqatihi ainihin wato malamai sun haɗu akan fiƙa shi cewa mutumin kirki ne amintacce ne lahu qissatun ajiba yana da wani labari mai ban mamaki aradaha ko man aradaha fa alaihi bisiqad lil ijli wanda yake son ganin wannan labari mai ban mamaki ya duba littafin asiqad na al-imam al-ijli au kitabi al-atqiya wa fitanin nisa ko kuma littafi na samira yana da wani karamin littafi mai suna al-atqiya wa fitanin nisa su wato masu tsoron Allah da yadda mata suke fitinar su wato idan mata suka ganka kana da tsoron Allah sai kuma su ta kokarin fado maka dan su lalata ka shine wannan kissar tashi aka ce rawalahul jama'a malaman hadisi gaba ɗaya sun ruwaito hadisin shi kun ji duk malaman hadisi sun karba hadisi wurin shi kuma duk malamai sun haɗu akan shi mutumin kirki ne sai wata mata tsaleliya aka ce ta fi duk wata mata kyau a garin su sai kawai ta je ta same shi haɗaka ta ce ga abin da take so yayi da ita shine aka ce ya rinka mata wa'azi ya kawo aya nan ya kawo hadisi nan ya kawo aya nan ya kawo hadisi nan har daga ƙarshe ya ce mata yanzu wannan abin da take neman yayi da ita da a ce da shi da ita suna tsaye a gaban Allah ne za ta nemi cewa yayi haka da ita sai ta ce a'a to ya ci gaba da mata wa'azi aka ce ta rushe da kuka sai da ta zama mutum ya kirki ita ma ta tuba ga Allah ina fata an gane to kuma kissar jiraiji ai ba a boye kirsa ba ce ko to duk inda bawan Allah yake sai kaga sai fitintuno waɗannan fitintuno guda shida da Allah ya bayyana su a cikin suratu Ali Imrana in baka yi a hankali ba ɗayan su sai ta nemi rikita ka ko kuma dukan su ko kuma wasun su al-mal wal banina ko zuyyina lin-nasi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث waɗannan fitintunu guda shida mata ‘ya'ya kuɗi sannan abeban hawa noma da makamantansu waɗannan abubuwan in baka yi hankali ba to sai su rikita ka kuma waɗannan abubuwan duk rikicin duniya za ku ga su ne rikicin duniya to amma fitina mafi girma ta duniya jama'a ita ce mace don haka annabi da kanshi a cikin hadisin da al'imamu muslim ya ruwaito annabi ya ce babu bala'in da na bar wa maza irin mata bayana maza ba su da haɗari a duniya da ya wuce mata shi yasa har wasu suka yi zangayi saboda wannan hadisi suka kaga wani hadisi da bai inganta ba cewa ba dan mata ba a duniya la ubbidallahu haqqan haqqan dan mata ba da an bauta Allah ɗari bisa ɗari a duniyar nan amma duk su suke kike to fitina dai babba kam ita ce mace yasa da yahudawa suka yi nazari suka gano haka sai suka ɗauki mace sai ta zama musu orba sai ta zama musu kayan da suke rikita addini da rayuwa ku duba duk wani sabon sabulu in ya fito sai a samu wata tsaleliyar budurwa sai ta kwaye ƙwaurinta sai a ɗauke ta hoto tana wanke sabulu tana wanke ƙwaurin nata da sabulun ana talla tun da ka tashi ake tallan sabulun joy joy girl joy girl joy girl amma joy din wadda ka samu ake tallan shekara talatin ko arba'in ko hamsin ba ita ce joriyar da ake talla yanzu ba kowane lokaci za su samo wacce ce kyakkyawa a wannan lokacin sai su sa ta ita ce joriyar bayan shekara goma fa ta tsufa sai a cire ta sai a ɗauko wata daga nan za ka san ba wai tallan sabulu ba kawai ana yo a samu wani ƙato mana mai dauɗa da in aka zo ana in aka kawo sabon sabulu jama'a in aka kawo sabon sabulu da in aka zo ana ma jiki ba haka ake ba sai a samu wani almajiri mai daudar tsiya malam sai a ɗauke shi sai a wanke shi da shi da rigar shi sai ga kowa ya gane kai wannan sabulu yana da kyau to bai isa ba to a samu wani bakin ƙato mana wanda ya dauɗa ya wahala ya gumi a tsoma shi a cikin sabulun a wanke shi sai a ce kai sabulun yana da ƙarfi tun da ya wanke wani to amma sai a ɗauko tsaleliyar yarinya daga nan su ake alalata muku addini duk sanda za a sa murya ta talla a rediyo ko na gsm ko na wakati ko na wani abu sai ka ji muryar mace duk sanda za a yi wani abu sai ga hoton mace ina fatar mun gane to mace tana daga cikin waɗanda suke amfa ake amfani da su ake rikita ainihin addini da rayuwa a lalata mutane a fatattaka mutane yahudawa sun yi amfani da mata yan mata kamar shekaru talatin da suka wuce zuwa baya wajen kawo fitintunu a jami'o'i irin na ƙasashenmu har nan jami'ar ahmadu bello sai da aka kawo bangaren political science bangaren pharmaceutical sciences bangaren wane ne sai ƙasar america sai ta ce za ta kawo muku taimakon malamai ne kuna ta munna sai ku ga 'yan mata tsala tsala sai a ce su ne malaman ta je ta gama digirinta na farko ko digirinta na biyu sai a kawo ta a ce ta zo za ta karantar ne shekara ɗaya kyauta za ta karantar ko kuna ta murna an kawo muku sai ta zo sai ta sawo wata 'yar misisi riga 'yar siririya haka sharara sai ta zo tana kada jiki malam a gaban samari tana juya bayanta tana rubutu ina samari za su ga rubutu suna ganin manya-manyan rubutu a jikinta ina suke abin nan ina fata an gane saboda haka sai al'amari ya zama karatun ma ba za su damu da shi ba saurayi ne ya zauna wajen shekarar shi 22 25 bai aure ba kuma sai ga wata tsaleliyar budurwa baturiya kuma ta mai lacca to in ta dubi wanda ya fi kowa kokari sai ta ce ita ta ɗauke shi shine class reps shine shugaban aji ko da ba shine class reps din ba sai ta ce ita shi take so ya mata aiki wanda ya fi kowa kokari din saboda abin fa tsari ne wato zama ake ana tsara abin akan tebur an turo su ne su yi aiki na musamman sai ta bada assignment sai ta ce to a ba wane ya kawo mata gida sai ya zo da la'asar ya same ta ita kadai a gidanta a cikin quarters ko a cikin GRA ta hada girki mai daɗi ga fanka ga air condition ga yanayi mai daɗi kawai yana zuwa ita dama ta riga ta shirya sai ke pretending ta yi kamar bacci take yi sai ta fito daga ita sai musisin bacci ko pant babu a jikinta sai ta zauna ta ne tana daga cinya yana ganin kai a uzubillahi al'amur shikenan su ci ce ya rufe kofa bana menene menene sai ta tashi tana cewa yana fahimta darasin kuwa ta ne tana dan shafa kafa shi yana fahimta dai kafa shikenan sai ta samu sai ta bashi ya zina da ita ita ce malamin shi amma ta bari ya zina da ita in ya zina da ita shikenan ta lalata shi gobe ta sake gayyata shi in ta abin nan shikenan sai neme ta ya rasa ita yanzu tunda ta lalata shi shi kuma yanzu zai rinka yawo yana zama bunsuru a cikin jami'a yana neman to wacce yarinya ce kuma zai samu irin waccan kuma da haka shi kuma sai bi sai lalata yan mata da haka su kuma yan matan sai su ta neman samari kafin lokaci sai aka waye gari jami'o'in mu sun zama kamar wurin kiwon awaki wannan na barbara wancan wancan na barbara wannan wannan tana kama wannan wannan yana hangen wancan haka ake yi har sai da aka zo wai ana cewa wai dressing code me ya kawo a ce za dressing code a Najeriya kowa yana da dressing code din shi duk Najeriya kowa inda zai sa riga irin ta al'adarsu ba wanda za ku ga yana yawo tsirara bere da zai sa riga a tamfa katuwa da hula ya karkato ta bahaushe zai sa zulumbiyar riga da rawani ya abin nan eh dan kabila ibra zai sa babban riga kowa zai sa kowa za ku ga rigunan shi na mutunci ne ina fatar an gane to amma in aka ce mutane tarbiyyar su ta lalace sai ka ga yarinya ta je ta samu jins ta matse jikinta kakaf ana ganin jikinta gaba daya shi kuma sai ka ga ya samu wata shari'a make jikin shi haka dai duk al'amura kowa ya fito yana yawo tsirara daga ƙarshe wane ne zai ci riba shedan ne kawai zai ci riba kasashen musulala ce tun 1958 maryam jamila wata bayahudiya ce sai ta musulunta maghrib maryam jamila tana rubuta mishi littattafai wasiƙu haka yana karantawa tun a wannan lokacin a cikin daga cikin correspondence ɗinta daga cikin wasiƙunta take faɗin ta ce ta je ƙasar musulmi ƙasar masar ta ce sai hankalinta ya tashi ita tana ganin ta musulunta shin sanya kayan nan na musulunci ma da ta karanta qur'ani ta ce don sai da ta daɗe sai da ta nazarin musulunci gaba da baya a qur'ani tukuna sannan ta ga komai yayi mata sannan ta karbi musulunci sai da ta kai shekara kamar ashirin tana binciken musulunci sannan ta musulunta yaya kayan musulunci suke yaya matar aure yaya kaza ta ce to da ta zo ta musulunta ita nan ta sawo kayan musulunci ta taho ziyara ƙasan masar ƙasan musulmi ta ce sai ta zo ta ga suna yawo tsirara ta ce sai kunya ta kama ta kuma wasu na da'awar musulunci ta ce sai kunya ta kama ta kuma ita ta ce sai suka rinka mata dariya ma kun ga musiba saboda haka jama'ar musulmi mu kiyaye waɗannan abubuwan wallahi ba karamar daraja ba ce da Allah madaukakin sarki ya sanya muka zan ainihin musulmi to wannan mutuncin sai kai kokarin sai ka kiyaye shi to amma kuma ka san cewa akwai external forces ko wasu abubuwa da za su rinka tahowa don su rusa imanin nan naka daga ciki akwai barin mata suna yawo tsirara sannan ikhtilafi cutani tsakanin maza da mata wannan cutanin zan yi amfani da wannan damar in yi kira zuwa ga malaman islamiyya su ji tsoron Allah hatta yara ƙanana su daina haɗa su a aji ya zama ajin islamiyya maza daban mata daban kuma yanzu muna da muna da halin ai haka muna da hal don akwai yara mata din da sun kai a bude musu aji in ma ba su fi mazan yawa ba na biyu idan zai yiwu a daina sa namiji yana karantar da mata ko da yara ne 'yan mata a samu mace babba ta karantar da 'yan mata inda zai fi dacewa ma hatta yara mata ƙanana a samu mace ko da budurwa ce a sa ta karantar da su ya zama mata su karantar da mata maza su karantar da maza duk hanyar da za a bi dai a kaucewa fitina a yi a yi ƙoƙarin haka ina fatar mun gane saboda akwai ma'asa akwai abubuwan ɓacin hankali ta da hankali da suke faruwa sakamakon cuɗanya maza da mata a islamiyyar kai kana nan kana alifin bil fatahatai ne an su kuma suna can suna yin nasu alifin bil fatahatai ne suna can yana dan kulla wasiƙa yana dan rubuta mata yana cewa jefa mata jefa mata na jefa mata haka ba ruwansu da wani bil fatahatai ka da kake kai malamin islamiya suna nan suna hada tasu fatahatai ne Allah ya kiyaye to kun ji shine ya ruwaito wannan hadisi daga ubayyu dan ka'ab yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a bima'in ya sa aka mai ruwa fatawadda'a marratan marra yayi alwala so dai dai dai dai faƙala da ya gama alwalar sai ya ce haza wazifatul wudu'i haka ake yin alwala a aikace aw qala wudu'u man lam yatawadda lam yaqbal Allah lahu salatan ko kuma annabi ya ce wannan ita ce alwalar da in ba irin ta mutum ya ba to Allah ba zai karbi sallar shi ba ثم توضأ مرتين مرتين sannan sai sake alwala so bibi biyu ثم قال sai kuma yace hadha wudu'u man tawadda'a atahu Allah kiflayn min al-ajri wannan ita ce alwalar da wanda duk ya yi ta Allah zai ba shi yankin lada biyu sun matawabba a salasan salasan sannan sai kuma ya sake yin alwala so uku uku wa qala sai ya ce haza wudu'i wannan ita ce alwalata wa wudu'ul mursalina qabli kuma ita ce alwalar manzanni kafin ni gashi ya ce qafun wato ibnu majah ya fitar da wannan hadisi sai a ƙasa sai malam yake cewa ba'ifun wannan hadisi ba'ifi ne rawahu ibnu majah الإمام ابن ماجه رويته شعلم بحديث تتري هدد أشرين وفي سنده زيد العمي أتكين إسناد أقوي زيد العمي وهو ضعيف متن روني بل تركه بعضهم وسما سنيو أسئيد شي وتياغم ضعيف جدا كنا وأيضا في سنده عبد الله ابن عرا ابن عرادة أتكين إسناد كما أقوي عبد الله ابن عرادة بالعين با عرادة با عرادة كو إرادة وهو ضعيف ايضا شي ما mutum ne mai rauni Allah ya taimaka a can da yace hala wudu'i wa wudu'il mursalina gashi yace fi nuskhatin ziyadatun min wa hiya fi sunan a cikin wata nuska sai aka ce hala wudu'i wa wudu'ul mursalina min qabli zama a takaice dai wannan hadisi ne da'ifi kaga idda mutumin kirki ya ruwaito hadisi kuma hadisin ya zama da'ifi saboda me saboda a cikin isnadin kafin shi ko bayan shi an samu wani mai rauni shine ya faru anan don haka imamu malik baya karbo hadisi daga wurin mutum mai rauni kuma baya ba mutum mai rauni hadisi ba dan komai ba saboda in ka karbo hadisi wurin mutum mai rauni ko da kai mutumin kirki ne sai a ki karban hadisin ka saboda malamin ka mai rauni ne idan kai mutumin kirki ne malamin ka mutumin kirki ne almajirin ka mai rauni ne in ya je kai hadisin sai a ki karbe saboda shi mai rauni ne dan haka imam malik ya tsare baya karbe wurin mai rauni baya ba mai rauni sai dai kuma abin da ya faru bai sani ba alaikum salam don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana halaccin yin alwala sau ɗai ɗai ɗai ɗai ko biyu biyu ko uku uku to sai dai kuma bai tabbata ba to kasantuwar bai tabbata ba sai zama hadisin da muka karanta na farkon wannan babi riwayar bukhari da abu dauda da tirmidhi ita ce za ta zama madogara a wannan babi ita ce alwala za ka iya wankewa sau ɗai ɗai to kiyasin sau ɗai ɗai ɗin sai zama sau biyu so uku ma'ana dan dama ai ai so uku kam ya tabbata dama a cikin riwayoyi tabbatattu so ɗaya ma kaga haka to so bibi ma ya zo a cikin riwayar nasa'i da abu dauda musamman a wajen shafar kai ina fatar an gane na yaya ba'ifi ba'ifi a naka fa kai amma a na wani fa eh to in ka ga haka wannan kuma ya faru ne daga masu bugawa shi kan ya riga yayi ina fata an gane eh kai ma naka babu amma a wasu kuma akwai wa waɗannan duka babu eh to shi kenan ya nuna inji ne ya halin shi kenan ko khairan insha Allah wato a cikin nuskar da take wannan wadda babu waɗannan tahqiqa din yan ƙanana shine dama ya ce duk inda hadisi yake da'ifi zai nuna ko to duk wanda ya shiru bai nuna ba yana nuna sahihi ne ko hasan amma kuma sai ba a samu ba na ce inji ne ya halin shi kenan tun da kaga haka kam babu karahiyati ziyadati babu karahiyati ziyadati ala salasi fil wudu'i babin da ke bayani akan cewa an hana mutum wajen alwala ya ƙara wankewa fiye da sau uku wato uku uku din shine mafi yawa to an hana kai sau hudu ko sau biyar dalili akan haka sai ce alhadithu tasi wal ishiruna hadisi na ashirin da tara an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi qala جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم daga amr dan shu'aib an abihi daga mahaifin shi an jaddihi daga kakan shi to wannan isnad yana daga cikin isnadan da kullum suke rikita mutane don an ce daga amr dan shu'aib daga baban shi daga kakan shi shin daga kakan amr din ko daga kakan shu'aib din amma dai ku gane da cewa abin da ake nufi da an abihi anan ai daga amr dan shu'aib shu'aib kuma an abihi daga baban shi shu'aib din baban shi shu'aib din shine muhammad to jaddihi din an jaddihi shine abdullahi ibnu amr ibn al-as ka ji yadda isnadin yake wato amr dan shu'aib dan muhammad dan abdullahi shine asalin yadda abin yake to gashi a ƙasa sai malam yake cewa amr ibn shu'aib huwa ibn muhammad ibn abdullahi ibn amr ibn al-as wa huwa saduq mutumin kirki ne kama qala ibn hajirin kama yadda ibn hajirin yace wa kazalika abu haka nan baban nashi shu'aib mutumin kirki ne wa amma jadduhu amma kakan nashi fal muradu bihi abdullah ibn amr abinda ake nufi da shi shine abdullah dan amr wa huwa jaddu abihi wato kakan baban shi ne shi wannan sahabi ne kaga kirki ya tabbata da qur'ani da hadisi قال البخاري في التاريخ الكبير الإمام البخاري يفدي في التاريخ أتكلم تافش التاريخ أتكلم أني واتو جزء إنا أكو تكدا تبيو فسك تكدا تدري أكو دا أربعين دا بيو دا فسك تكدا تدري أكو دا أربعين دا أكو a zahiri wannan wato ya yi amfani da makhtuti ne rubutun hannu din irin waɗannan na yi wa samir magana na ce mishi me yasa baya amfani da waɗanda aka buga domin wannan littafin an buga shi fiye da shekara ɗari da ta wuce sai ce bugun ne galibi wani bugun in ya ga ba mai kyau ba ne don haka madadin ya hujja da bugun injin da ba mai kyau ba gwamma ya hujja da rubutun hannun da yake mai kyau yace ra'aitu ahmad ibn hanbal wa aliya ibn abdullahi yace naga ahmad dan hanbali da ali dan abdullahi ibn madini wa ishaq ibn ibrahim yahtajjuna da ishaq dan ibrahim dukan suna kafa hujja bi hadisi amr ibn amr ibn shu'aib an abihi wato duk waɗannan manyan malamai suna hujja da hadisin amr din wa naqala anhu nahwa zalika at-tirmidhi fi sunan al-imam at-tirmidhi ma ya ciro irin kwatankwacin wannan maganar ainihin wato daga bukhari a cikin sunan tirmidhi a mujalladi na biyu shafi na 140 Allah ya taimaka to kala yace jaa arabiyyun wani balarabin kauye ya zo amma asalin kalma a arabi kawai abin da take nufi ba kauye ba wai balarabin kauye ba ko da kauyen garin ku ne sunan shi a arabi ina fata an gane ba wai lalle balarabin kauye ba jaa arabiyyun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani ba kauye ya zo إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء سيئة بيع النبي جمد الولاء فأراه ثلاثا ثلاثا في النبي ينونا مشي الولاء سو أكو أكو كو تجبع أوانكي تسو أكو أكو to anan ko dai ya zama yana nufin galibi ko kuma gaba daya sai wannan ya zama dalili akan cewa shafa kai ma za a yi so uku kenan kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya kun fahimci abin nake nufi ko ya zama yana nufin galibin gabobin alwala ana wanke su so uku uku ko kuma wannan ya nuna mai duka din hadda kai da kunne cewa kowanne su uku ake shafa don an yi hakan din daidai ne sun maƙala da annabi ya gama wannan alwala sai ya ce hazal wudu wannan ita ce alwala faman zada wanda duk ya ƙara wanke ya yi ƙari akan wankin wata gaba daga uku ya wuce uku ala haza a bisa wannan fakad asa'a ya munana wa zalama kuma ya yi zalunci ina ma'anar zalunci ya ƙetare iyaka na fata an gani Allah ya taimaka a shi malam ya ce hasanun wannan hadisi kyakkyawa ne rawahu abu dauda al-imamu abu dauda ya rawaito shi a lamba hadisi na 135 wannan sa'i da al-imamu nasa'i a lamba hadisi a mujalladi na farko shafi na 88 wa ibn majah da al-imam ibn majah a lamba hadisi ta 422 wa fi sunan nasa'i a cikin sunan nasa'i sai aka ce asa'a wa ta'adda wa zalama ya munana ya ketare iyaka kuma ya yi zalunci ولذلك قال الحافظ الضياء في حاشية الأصل to a ƙarƙasan wannan littafi sai alhafiz biya dan kanwar mai wannan littafi kenan da rubutun hannun sai yace wa zada nasa'i nasa'i ya ƙara da wata adda qultu sai na ce wa huwa bil alfazi salasati ibn majah waɗannan lafuzan nan guda uku to ibn majah ya ruwaito su da haka illa annahu bi harfi takhyir sai dai shi da harafi ne na takhyir cewa asa'a au ta'adda au zalama lal ataf ba wai da lafazin ataf ba wawun shi da lafazi ne na takhir wa huwa fi sunan abi dauda kama fil asli haka wannan riwaya ta zo a cikin sunan abi dauda kamar yadda ya zo a asalin rubutun hannun wannan littafi illa annahu shakka sai dai a riwaya abu dauda an kawo da shakka fa qala fi akhirih aw zalama wa asaa ko dai yayi zalunci ya munana wa inda abi dauda ziyadatu lafzi aw naqasa a cikin riwayar abu dauda akwai ƙarin lafazin cewa aw naqasa kun fahimta wato wanda ya ƙara daga hudu ya munana to riwaya abu dauda sai ta ce auna ƙasa ita kuma tana nufin kenan ba dama a wanke gaɓoɓin alwala sau biyu ko sau ɗaya ko sai malam samiri na maza ya ce wahiya lafzatun wannan lafazin hakama alaiha shehuna bi shububi malamin mu albani ya hukunta cewa ba ingantacciya ba ce wato ta saba wato malam muhammad nasiru dinul albani wa kana sindi babban malami a sindi wani babban malami ne da ya yawo wajen yaɗa sunna annabi wajen shekara 200 da suka wuce sun yi kusan zamani ɗaya da dan fodiyo ya yawo ya ta karantar da sunna ƙasa ƙasa to ya yi hashiya ya rinka ɗan ta'aliki da sharhohi ga bukhari muslim abu da tirmidhi da sa'i da ibnu majah fi hashiyatin nasa'i to a ɗan sharhin da yawa nasa'i din nan sai ya ce ja'a fi ba'd riwayatil hadisi aw naqasa a wasu riwayoyi na hadisi sun zo da cewa auna ƙasa ishara zuwa ga riwayar abu dauda kenan sai ce wal muhaqqiquna ala annahu waham sai don manyan malaman hadisi da suka iya tantance abubuwa sun ce wannan kuskure ne li jawazi wudu'i marratan marra saboda alwala ya halatta a wanke gabobin sau ɗaiɗai wa marrataini marrataini ko kuma sau biyu biyu sun makala sai kuma yace asa'a ma'ana asa'a din nan ai fi mura'ati adabi shar'i wato ya munana wajen kula da ladubba na ainihin shari'ar musulunci wa ta'adda da aka ce ta'adda kuma fi hududihi wato ya ketare iyakar dan an ce ka wanke so uku sai ka je kai so hudu kaga ka ketare iyaka wa zalama nafsahu bima naqasaha min sawab da aka ce yayi zalunci kuma ya cuci kanshi saboda ya rage wa kanshi lada duk mutumin da ya wanke gabobin alwala so hudu ko so biyar ba za a ce alwalar shi ba ce ba alwalar shi ta yi sai da ya muna na ladabi wato ya yi kunnan kashi ya ki jin magana don ya ketare haddi kuma sakamakon haka za a rage mai lada kaga ya zalunci kanshi ko Allah ya taimaka sai malam ya ce babu wudu'i inda kulli salatin babin da ke bayani akan cewa a yi alwala a wurin kowace sallah wato duk sallar da za ka yi abin da aka fi so shine ka yi mata ainihin alwalarta ta kanta bayanin nan yana nufin cewa idan kai sallar shafa'i da wutiri da za ka yi su ƙarshen dare ko da za ka yi sallar tarawihi ko da za ka yi sallar tahajjud ƙarshen dare sai ka zauna baka yi bacci ba ka zauna kana karatun alkur'ani ko zikirori ko ibadoji in sallah asuba ta zo abin da aka fi so shine ka yi sabuwar alwala don yin sallah asuba ko da yake alwalar ka bata kare ba idan ka yi sallah azhar sai ka zauna a masallaci ko kuma ka zauna har dai ka tabbatar da cewa alwalar ka bata kare ba idan la'asar ta zo in kai sallar la'asar da wannan alwalar ta yi amma an fi so ka sabunta alwala shine abin da babin yake magana akai الحديث الثلاثون حديث نتلاتين عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة أنا عمرو بن عامر يتي النبي صلى الله يا كربو دغا أنس بن مالك أنس بن مالك يتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكسن تينا الولاء بس أدزي قوة صلى قلت sai na ce da shi kaifa kuntum tasna'una to ko kuma sahabbai to ya kuka kasance kuna yi qala sai yace yujzi'u ahadana alwudu'u ma lam yuhdith alwala ɗaya ta ishi ɗaya daga cikin mu matukar dai bai yi kari ba wato matukar alwala bata kare ba ta hanyar tusa ko kashi ko fitsari ko janaba ko wani abu da ke karya alwala to alwala ɗaya sai mutum yayi salloli da yawa amma annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi ainihin wato alwala a kowace sallah shi ma anan ana nufin a wasu lokutan dan zaka zo ka ji wani hadisin yanzu wanda yake nuna annabi ya taɓa yin sallolin wuni ɗaya da alwala ɗaya gaba ɗaya ina fata an gano wannan malamin da ya ruwaito hadisin nan mai suna amru dan amirin al-ansari gashi malam sanid yace huwa al-kufi mutumin kasar kufa ne wa huwa thiqatun amintaccen mutum ne rawalahu al-jama'a malaman hadisi gaba ɗaya sun ruwaito hadisin shi gashi nan a takhrijin hadisin yace ai kha dal ta wato al-imam al-bukhari da abu dawud da tirmidhi su suka ruwaito hadisin sai malam yace rawahu al-bukhari bi lafzi bilafzihi yadda kaji wannan lafazin haka bukhari ya rawaito shi a lambar hadisi ta 214 wa abu dauda da al-imamu abu dauda a lamba hadisi ta 171 wa tirmidhi da al-imamu tirmidhi a lamba ta 60 wa qala sai shi tirmidhi yace hasanun sahihun wannan hadisi kyakkyawa ne kuma ingantacce ne Allah ya taimaka الحديث الواحد والثلاثون حديث نتلاتين دقيقة وعن سليمان بن بريدة لدى سليمان بن بريدة عن أبيه قال daga mahaifin shi mahaifin nashi ya ce salla rasulullah sallallahu alaihi wasallama yawmal fathi khamsa salawatin bi wudu'in wahidin salla rasulullah sallallahu alaihi wasallama yawmal fathi waye bai iya min irabin wannan jumlar salla rasulullah sallallahu alaihi wasallama yawmal fathi khamsa salawatin bi wudu'in wahidin ومسح على خفيه ina 'yan diploma arabic hausa nce an haya islamic ina suke ne duk naga kowa durkusa da hannu ne ku to fiye da irabin shi nake nufi ba wai ina cewa ina suke ba man yu'arribu lana hadhihi al-jumla wa alaikum salam mhm aha na'am نعم نعم نعم نعم
مبني على الفتى في الظاهر على اخره وهو موقوف على السنه والجمله الفعليه في محل والجمله الفعليه لا محل لها من الصحيح والرسول يوم يوم مفعول في ظرف الزمان موصول وهو موصول للفتى في الظاهر على اخره وهو مضاف الفتح مضاف اليه خمسه مفعول به موصول وهو مضاف صلوات مضاف اليه والفتح في الظاهر على اخره الدار حرف جر وجود اسم مجرور بالذات بقدرة ظاهرة على أخيه وهو منعوت واحد وهو وهو منعوت منعوت نعم واحد نعت والنعت المجرور مجرور له والواو واو العطف مسح في الماضي المبني لأسف الظاهرة على أخيه وهو معطوف على صلى على حرف جر مبني على السكون أختيه خفين خفين اسم مجهول ياد لأنه مثنى وهو ضمير إليه إضافة وهو مضافة الهاء ضمير متصل وضمير على تصل في محل الجر بالإضافة
هذه محاولة يا أيقوكري إلا أن في الإعراب أشياء تعد منكرة لكن أربعين في المئة jayyid lirabin ya yi babu laifi abin da yasa ina son ne mutane su saba da in kana karanta alkur'ani ko hadisi ka iya lirabin abubuwa to a ka'ida in baka iya lirabin abu daidai baka iya fassara shi daidai in baka iya fassara shi daidai ma'ana ba ta fita daidai in ma'ana ba ta fita daidai ba aiki ba zai fita daidai ba daga nan ne sai a rinka samun karo galibi mutane ba su damu da li'irabi ba ina son ku gane cewa dalilin karanta alkur'ani ko hadisi shine a fahimce su a aiki da su to dalilin kuma koyan li'irabi ga musulmi ko na hau da sarf shine don ya iya li'irabi don haka li'irabi shine samara mafi girma ga mai koyon na hau ko sarf kuma lallai ne kowa ya yi kokari ya koyi li'irabi din nan kuma karka ce ba za ka iya ba za ka iya na sha yi mana misalan irin waɗannan abubuwan yau kamar shekaru 28 ko 30 da suka wuce malam yahaya yola yake karantar da karatun qur'ani a gidan rediyo in yana karantawa sai ce kaka ce gairil magarubi alaihim wala ralin sai ce ka ce gairil magdubi alaihim wala dalin sai ce au to me bambanci duk ba ɗaya bane kai wannan malami dai yana da ban dariya a lokacin ba a jin bambanci amma da mutane suka zo suka fara koyon wani ilimi mai suna ilimin tajwidi sai suka gane ashe akwai bambanci tsakanin ra da radi shine wannan ra ce wannan kuma ba ne don haka ba za ka ce siratan lazina an amta alaihim gairul magarubi ba amma da gairul magarubi ake cewa saboda me shi ma ana ce mai radi sai a ce magarubi alaihim wala rali to da mutane suka zo suka koyi ilimin tajwidi sai suka gane bambanci haka wannan ilimin nahawu sai an koye shi sannan za a iya gane barnar da ake wajen fassara daga nan za a gane matsalar da ta faru wajen gane karatu yasa sai ga mutum yana karatu shi kanshi bai fahimci karatun ba ban ne nan bai iya li'irabi ba wannan li'irabi dole mutane su je su koye shi sannan kai taka tsantsan wajen koyon li'irabu a wajen koyon li'irabi sai ka koyi li'irabin da yake asali li'irabi ne wanda dama an tsara shi ne dan a koyar da alqur'ani da sunna shine irin littafin mulhatul i'rab da littafin ajrumiya da littafin alkafiyatu shafiya da mulakhasinta alfiya ta ibn malik da littafin at-tashilu na al-imam ibn malik din sai ka koyi irin waɗannan sai ka yi taka tsantsan akwai littattafai waɗanda mu'tazilawa suka rubuta dan su ma su kare irin nasu na hawan in sun zo qur'ani da hadisi irin su zamakshari daga cikin littattafan da suka rubuta akan haka akwai al-ahajin nahawiyya littafi ne na nahawu nahawun da ya shafi qur'ani amma zaka ga yana kai ka zuwa ga karkatacciyar fassara ne to duk wannan sai ka je malamai sun dora ka akan me ya dace ina fatar mun gane kowane harafi daga cikin haruffan qur'ani ka san me yasa aka aje shi anan sakamakon aje shi anan shi zai kai ga wani hukunci misali da Allah yake cewa wamsahu bi ru'usikum in ka tashi har kake fassara shi da Hausa kana cewa ku shafi kanku amma ba fassara kenan ba rashin iya irabi ta sa kace ku shafi kanku ba ku shafi kai Allah yake cewa ba cewa ya ku shafa wa kanku akwai bambanci tsakanin ku shafi kanku da ku shafa wa kanku wannan baɗin ita take ƙara shafawar cewa ku shafa wa kanku akwai abin da ake cewa ku shafa wa ke me za ku shafa wa kanku shine hadisi ya zo sai ce ruwa amma an gano kai sai ka ce wamsahu bi ru'usikum to me bambancin wamsahu bi ru'usikum da wamsahu ru'usakum kenan ba bambanci a bisa fasararka to amma baɗin nan da ta zo duk malaman tafsirin kaje kana karanta sai kaje suna cewa lil ilsaqi tana nufin za a shafi kan da wani abu ne wani abu ne wannan sai hadisi yace ruwa in an zo kan ba wai kai ake shafa kai a alwala ba ana dangalo ruwa a shafa to baɗin ma'anar ta kenan to in baka san na hau ba ka san menene matsayin wannan baɗin shin ba ce za'ida wato silatun ce ko kuwa ba ce wadda take tana da ma'ana a wurin tana da ma'ana a wurin ina fatar mun gane to wannan li'irabin abin da nake so ya zama kalubale gare ku kowa ya je in ya karanta aya inna a'taina kal kautsar ya ga cewa zai iya li'irabin ta in ga cewa ka kasa li'irabin to to dalili ne akan baka iya nahawu ba kenan har yanzu domin as-samaratu tayyiba min ta'limika lin-nahwi was-sarf huwa al-i'rab wa idha fuqida al-i'rab 'indaka wa hadha dalilun yush'iruna bi annaka ma marasta an-nahwa was-sarf idan har baka iya li'irabi ba dalili ne akan cewa baka iya nahau ba misali menene sakamakon karanta ilimin hadisi shine ka iya ware hadisai sahihai da waɗanda ba su inganta ba in har ka ce ka karanta ilimin hadisi aka kawo maka hadisi ka kasa ware sahihai da ba'ifai dalili ne akan cewa baka iya ba kenan ba a cewa baka karanta ba ka karanta amma da ka karanta baka iya ba ka je nursing school ka shekara biyu ko shekara uku an karantar da kai ka zama nurse sai aka zo aka ce don Allah ga wani yaro kai mishi allura sai ka ce wai wai wai wai ta Allah ya rufe asiri Allah ya sauƙaƙe sai kai ta kwana kwana kai ta kwana kwana kai ta kwana kwana dalili ne akan baka iya allurar ba eh domin ai asamara tayyiba ga mutumin da ya zo nasu school shine ya iya yin waɗannan yan ayyukan ƙanana wanda ba sai lallai likita ba ko idan kun fahimci wannan da kyau idan ka ga ana koyan ilmomi irin waɗannan ko da kana ganin cewa amfaninsu ba lallai ba ne don me don malam yana fassara mana muna jin fassara abin da ya hana mutanen mu koyan nahawu kenan da a ƙasar nan sai manyan malamai ne ake bari da nahawu sai a ce tunda dai malam ya iya yana fassara mana daidai mu ma rike fassara to shi malam kaga kai ka fahimci cewa shi ba rike fassara ya ba kokari ya iya nahawu don haka yake fassarawa yadda ya ga ya cancanta a fassara ko isharar da nake mana ita ce wata magana da nayi a wasu wurare kuma nake so in sake maimaita ta a wannan gurin duk sa'ad da ka ji wani ilimi ya taso ka tsaya kai bincike game da shi in ka ji amfani ne da shi to ka je ka koyi shi kaka ce ka girma mun samu kanmu a wani lokaci jama'a a ƙasar nan sai ana cewa jama'a kowa ya shiga karatun nan na bature ba don komai ba saboda nan gaba ba ba a yi mu'amala da kai ba sai in ka iya karatun nan na bature a lokacin attajirai dariya suke su ce ka ji shashancin banza ina da kuɗin nawa sai na yi wani karatun bature sai ya kaɗa nera shi sai ya ce ai wannan ko kada fan ya ce ai wannan ta isa ita ce turancin inda ina da wannan ta isa to ana nan yanzu in baka iya karatun nan na bature ba sai dai ɗanka ya je ya shigar da kuɗi banki ya je ya cire in ya ga dama ya shigar da abin da ya so ya cire abin da ya so haka ne ko ya ci ladan aski ladan kaiwa shi ma in ka bashi dubu ɗari biyar ya kai sai saka dubu ɗari biyar da tamanin ya rike ashirin saboda in ka zo baka san ma'anar wannan 0000 din ba ya zirance ka to ana nan sai su ma yan bokon aka taso musu lokacin da aka zo da fasaha ta kwamfuta aka ce duk wanda bai iya karatun kwamfuta nan ba nan gaba ba za a dauke shi aiki ba sai mutane suna dariya sai aka zo matakin farko in ka je za a dauke ka aiki a matakin farko sai a ce to ko ka yi darasi akan kwamfuta in ka ce eh to sai a dauke ka sai a rabu da sauran haka ake yi to mataki na biyu yanzu duk abin da ka karanta sai a ce sai ka hada da takardar kwamfuta amma baka taba karanta kwamfuta ba yanzu ba za a dauke ka ba ina fatar mun gane isharar da nake muku shine ba wai akan darasin kwamfuta ko darasin nahau ko darasin tajwidi kadai ba duk wani abu da kaji ya taso guguwar shi ta taso ka tsaya ka bincika an akwai alheri a ciki kaka sake ayi ba kai haka yara da ke kanana yanzu suna makarantun sakandare da firamare kar ku sake ku bar su su taso ba su iya kwamfuta ba su taso da kwamfutar su taso da su iya wannan abin ba wai sai mutum ya girma ba ka je ka zauna mouse din ma kana taba hannunka yana rawa haka ya kamata yaro ya saba ya dafa ta tun yana karami saboda nan gaba za ku ce na faɗa wankin kashi in za a ɗauke ka mai wankin kashi nan gaban baka iya kwamfuta ba ba za a ɗauke ka ba a ma'aikatar gwamnati saboda nan gaban na'urar wanke kashin ma ba da hannu za a wanke ba da kwamfuta ba a wanke zama za ka yi kawai kana daga ofis sai ka daddana ka daddana ka daddana ka ce shadda ka ba ta cika ta wanke ta sai ta tura mata ruwa kai daga nan za ka ba da umarnin kawai yanzu a kasashen da suka ci gaba wajen harkar noma kasashe irin na su america da kasashen isra'ila da sauransu mutum ya tashi yin gini jama'a sai ya dakin a sama wato sai ya yi soro in ya soro sai ya siyo tifa tifa ta kasa sai ya zuba akan soron sai mai da wurin sai zama gona ita kuma gona sai hada ta da kwamfuta daga daka yana da tankin shi na ruwa da bohol din shi bohol ya cika tanki tankin kuma shine zai shayar da gonar yana kwance da safan ya tashi karfe bakwai sai daddana kwamfuta ya daddana kwamfuta yana kan gada fa sai ta bar ruwan kawai shikenan sai lokacin girbi yayi kawai ya je tsuntsunce karas din shi kai kasuwa ya siya ina fatar an gane yanzu lokaci zai zo nan gaba jama'a saboda wannan harkar kwamfutar da ake lokaci zai zo nan gaba bankunan ma za a rufe su gaba daya nan gaba za a rasa banki gaba daya nan gaba zai zama ba banki yanzu akwai bankunan da in ka je za ga an sa ATM kana ganin wata kalma ATM to wannan ATM wata na'ura ce ta bature wani dan kati ne kawai za ka je in ka soka sai ka daddana ka ce ka ba kake so sai kuɗin su fito sai ka ɗauka ka zuba aljihun ka ba ruwanka komai tsakar dare ba ruwanka da wai banki baya aiki yau asabar ko lahadi a ba ruwanka na haka da ka tafi zenith bank guarantee trust bank wani ne yanzu duk sun sassaka waɗannan da makamantansu na haka sai in ka ga dama za ka bi layi ka shiga bankin to nan gaban tafiya ce tafiya sai a rufe bankunan ma waɗannan ne za su ringa aiki idan tafiya ce tafiya ce tafiya nan gaba su ma waɗannan atm machine sai a rufe su daga ɗakin ka kawai za ka zo ka kafa mashin ɗin kawai sai dai ka soka kawai kudin su fito sai ka dauka daga nan kuma za ka zuwa ilimi ne kowa ya san shekaru arba'in da suka wuce in aka ce za a yi wani dan telefon da za a rinka yawo da shi a aljihu mutanen wannan lokacin za su ce kai ina zai yi wani professor na telecommunication ya ce nan gaba wai yana prediction ne ma 1982 ya wannan magana yau shekara 25 kenan ya ce nan gaba waya za ta zama kamar biro mutane na yawo da ita a aljihu shi ne ka kawo ta'alikin da wasu kai sai suka ce ka ji mahaukaci kaga karatun yau mutum yawa sai ya haukace wai ka ji waya wayar da take ka shiga kaga a lokacin mun sai aka dauka karatu ne mai yawa kaga mutane in kai wata magana ta fi karfin ilimin su sai ce karatu ne mai yawa fa yake faɗin haka to yanzu gashi wannan professor ko yana dare ko bai dare yanzu bayan shekara 25 yanzu waya ta zama mai kamar biro din ana yawo da ita aljihu ina fata an gane to haka al'amura suke wato jama'a ilimi ne kuma waɗannan abubuwan duk albarkacin musulunci ne kafin zuwan musulunci babu wannan alherin gaba ɗaya ina fatar mun gane dalili ne akan cewa waɗannan alheran ashe namu ne kar mu sake mu bar su wasunmu su wuce gabanmu su yi amfani da su su lalata mana addini kamata ya mu da muke da saitin addini ya zama mun yi gaba akan waɗannan abubuwan kuma kwamfuta ta daina baka tsoro don wasu tsoronta suke suna ga ai har abada ba za su iya ba a'a wallahi da a ce gwamnatocinku za su taimaka mana mu da muke masana akan wannan sai mun karantar da har wanda bai iya abcd ba sai mun karantar da shi kwamfuta kuma za ka yi mamaki ya aka yi waɗanda ba su iya abcd ba suke iya gyaran besa da kawasakin ya aka suka iya ba koya musu aka ba apprentice kenan dan a taba yan bakin hanya kenan sai a zo da sabuwar mota yanzu daga japan sai ta rikice sai daga an je an samu wani yana nan ya mutsu mutsu da bakin mai sai ya shiga cikin ta kuma sai ya gyara ta in aka ce to karanta sunan ta sai ya ce ga ga ga ne ba go school ya ma kasa karanta sunan mota amma kuma ya gyara ta saboda haka inda a ce gwamnatocin nan gwamnatoci ne waɗanda suke son a ci gaba jama'a sai a irin abin da aka yi a ƙasar China yanzu a ƙasar China ko baka je makaranta ba za a koya maka kwamfuta za a tara mutane kawai yanzu ba agogo mutanen mu suna iya gane agogo ba su ji makaranta ba a ce in kaga haka to sha biyu kenan in kaga haka to sha ɗaya kenan in kaga haka to goma kenan to kai ma sai a ce kaga in kaga haka eh to wannan da ka gani eh wannan da ka gani eh to shigarwa kenan sai ce to shigarwa kenan eh to danna to kana danna to ka shiga kenan to in ya haddace haka ba shi kenan ba duk direbobin nan da ke tuka manyan manyan motoci sun yi boko ne saboda haka ku kiyaye jama'a duk abin da aka ce ilimi ne kaka sake ayi baka dan haka alaran momi ku je ku koyi karatun tajwidi ku iya ku ƙara da bayar da Allah ya muku ta hadda Qur'ani da rubuta shi malaman fiqh ku je ku koyi ilimin usulul fiqh tattare da fiqhun da Allah ya ba ku sai ku ku ƙara da ilimin usulul fiqh yadda duk maganar da mai risala yayi zaka gano me asalin dalilin ta ma sannan kana karatu kana fassara ko kana tafsiri ka je ka koyi ilimin nahwu da sarf zaka ji kai kanka ka fi jin daɗin tafsirin naka ina fata an gani Allah maraukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji da wannan hadisi wa an Sulaiman ko ai shi muke karantawa ma ko الحديث الواحد والثلاثون وعن سليمان بن بريدة دقى سليمان بن بريدة عن أبيه قال شيا كربو دقى ما بنشي ميسونا بريدة غاشا قسم على سمير يكي هو سليمان ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي المروزي قاضي هاشم القالن قال مروة تابعي ثقة تابعين أمن مات سنة خمس ومئة يا رسول شكرا هجراتنا دا دليل بير رواله الجماعة سوى البخاري دم على من حديثي سرويتو حديثي شسيد بخاري كده برويتو حديثي شبا وانا كما باكومي بني to shi Sulaiman dan Buraida yace ya karbo daga mahaifin shi Buraida dan Hasib Buraida yace sallar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-fath khams salawat manzon Allah yayi sallah a ranar fatuhu Makka salloli guda biyar wato sallolin wannan wuni da aka ci Makka da yaki guda biyar in wahidin da alwala daya wa masaha al-khuffaihi kuma yayi shafa akan huffin shi faqala lahu Umar sai Umar yace da shi inni ra'aituka sana'ata shay'an lam takun tasna'ahu naga kai wani abu wanda ban taba ganin kayi shi ba ban taba ganin kana aikata shi ba kala sai yace amdan sana'atuhu ina sana nayi da wato da gangan ne wato ya halatta kai sallar wuni guda da alwala daya sai yace mimun dalun al-imamu abu dauda wato muslim da abu dauda suka ruwaito shi a sha ƙasa ma ya ce rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi ta 277 wa abu dauda da limamu abu dauda a lamba ta 172 wa siyaqu li abi dauda lafazin da kaji dinnan na abu dauda ne wa zada muslim muslim a cikin tashi ruwa sai ya kara da cewa ya umar wato yace amdan sana'atuhu ya umar saboda haka ya halatta kai sallah biyar ko sallah biyu ko uku da alwala daya ya halatta ina fata an gane kaga shi yasa a can muka ce annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ce ya kasance yana alwala a kowace sallah muka ce galibin lokaci ne ko kuma mafi yawan abin nan mafi yawancin lokaci ko wasu lokuta tun da gashi a wannan wurin an ce a wuni guda ga abin da yayi ko da Umar din ya ce bai taba ganin yayi haka ba babul miyahi babin da ke bayani akan hukuncin ruwa anan sai ya ce al miyahu ruwaye ruwa ba da jam'i a hausa ko a larabci ko a turanci waɗannan su ne yarukan da na sani don haka su ne nake da ikon yi magana a kai kawai a harshen hausa ba a cewa ruwaye ba a cewa ruwa sun ɓaci sai dai in nau'i nau'i ne na ruwa amma hausa sokoto su sukan faɗi haka to wannan kuma ba wai ba karɓaɓɓiya hausa ba ce sai dai su ne daga cikin hausawa kawai suke jamma'anta ruwa sai su ce ruwan tulun sun ɓaci madadin ruwan tulun ya ɓaci amma a mafi yawancin hausan kaji an ce ruwa sun ɓaci to ana nufin ruwan ba nau'i ɗaya ba ne wato ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ruwa mai tsarki mara tsarkakewa ruwa mara tsarki mara tsarkakewa ina fata an gane to nau'i nau'i na ruwa to da turanci ma shine sai a ce waters don kaji an ce waters haka to ana nufin nau'uka ne ainihin na ruwa musamman ana darussa irin chemistry da makamantansu الحديث الثاني والثلاثون حديث نتلاتين دبيو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال آه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه أبو داود والنسائي ko eh wa tirmidhi asinun din nan nasa'i ko eh haka wa qala hadithun hasanun sahihun abu hurairah yace wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah inna narkabul bahara mu muna hawa teku wato wannan ya nuna ya halatta a hau teku kenan ba wai sai lallai aikin hajji ko jihadi ba saboda akwai wani hadisi da aka ce wai annabi ya ce in ba aikin hajji ko jihadi ba bai halatta a hau teku ba a ana iya hawa teku don wani abun daban ko don aje a yi su ko don wata bukata daban sai a hau teku yace muna hawa teku wa nahmilu ma'anal qalila min al-ma'i kuma muna ɗiban ruwa dan kaɗan tare da mu fa in tawabba'na bihi atishna in muka ce zamu alwala da wannan ruwa da muka yi guzuri muka tafi da shi kishi zai kama mu afana tawabba'u bima'il bahri ko ya halatta mai alwala da ruwan teku فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah yace huwa tahuru ma'uhu ai ita teku ruwanta mai tsarki ne alhillu maitatuhu abin da ya mutu cikin ta ma halal ne a ci al-imam Abu Dauda da Nasa'i da Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi wa qala shi Tirmidhi yace hadisun hasanun sahihun wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce ashi malam a kafa yace sahihun wannan hadisi sahihi ne rawahu Abu Dauda al-imam Abu Dauda ya rawaito shi a lamba ta 83 والنسائي ده الإمام النسائي ألمبا واتو مجلد ندى شافي نا همسن شافي نا دليد سبعين دا شدا دا شافي نا دليبيو دا بقوي أمجلد نا بقوي والترمذي ده الإمام الترمذي ألمبا تستين دا ترى وأيضا حروي الترمذي أرويت وانا حديثي ابن ماجه أرويت وانا حديثي ألمبا تدري أكو دا تمانين دا شدا wanzur bulugh maram ya ce ka duba bulugh al-maram lamba hadisi ta daya jama'a wannan hadisi yana nuna mana duk wani ruwa da Allah ya halicce shi a yadda ya halicce shi din to in dai haka yake to mai tsarki ne ko da yaya ike wajen ɗanɗano ko launi an gane ruwan teku ruwa ne wanda yake mai ɗanɗanon gishiri gishiri kuma mai kaifi wanda har ma in ka sha shi sai ya barnata maka harshe ko kuma ma ya kai ga lalata cikinka to amma kun ga duk da haka kuma ruwa ne mai tsarki za a iya alwala da wankan janaba da shi amma yanzu da baka aje ruwa a bokiti mai tsarki ka ɗauko gishiri ka watsa mishi ya zama yana ɗanɗanon gishirin kaga ba za a yi amfani da shi ba amma kaga wancan da yake Allah ne ya shi sai amfani da shi haka haka kanwa ba za a ce wannan ruwa an zuba kanwa a ciki yana ɗanɗanon kanwa ba za a yi alwala da shi ba amma da za a haƙa ruwa a ɗibo shi sai a ji yana ɗanɗanon kanwa babu komai haka da karanziri zai zuba a cikin ruwa ba za a yi alwala da shi ba amma akwai kasashe kamar irin su wari ko safele jihar delta da makamantansu niger delta in ka haƙa rijiya sai ka ji tana ɗanɗanon fetur ko ɗanɗanon kananzir ko kuma ka ji man yana kamar ɗanɗanon injin oil ko makamantan haka babu laifi saboda haka ƙasar gurin take haka aka ce idan aka zaune anguwa ta zama daɗaɗɗiyar anguwa kwatocin anguwar sun yi nutso a ƙasa har sun canza ƙasar anguwar kamar anguwanni irin daurawa muciya ce kaji dogon bauchi tsofaffin anguwanni ne waɗanda kwatoci sun daɗe a anguwar har ya zama gaba ɗaya sun harbi ƙasar anguwar gaba ɗaya duk wata rijiya da aka haƙa ko sabuwa ce sai ka ji ruwanta gashi gare gare a ido amma kuma yana warin kwata tun da kasar wurin ta juye ta zama haka babu laifi sai a yi ibada da shi ya halatta ina fatar an gane to amma da za a gane cewa kwata ce ta ɓule ta shiga rijiyar kai tsaye kwata take zuwa ba za a yi amfani da shi ba wajen shekaru talatin da suka wuce kamfanin ntc da ke nan tabako nan na bangaren muciya din nan ya samar da wata matsala ga rijiyoyin muciya shine a wannan lokacin abin da ya faru rijiyoyin da ke kewaye da wato da kuma kusa da muciya sai suka samu matsala shine sai ka ji rijiya tana ƙari tana warin irin wani maiko da, da, da mtc tabako suke zubowa cikin kwatarsu a lokacin kamfanin tabako din suna zubo wani irin mai ya zo ya wuce ta wannan titi da ya zo ya bi ta randa din nan to rijiyoyin da ke gefe-gefe na